أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markasa ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 28 ga wata na Rabiu Thani hijira shekara 1443 wanda ya dace da uku ga watan 12 2021 a darasi da ya gabata tafsiri sati da ya gabata mun tsaya muna cikin suratun nur mun tsaya aya ta arba'in da hudu yau insha Allah za mu tashi aya ta arba'in da biyar kanin nan yan uwa akwai bayanin da nake so in yi ban so bayanin ba amma ganin tambayoyi da maganganu iri-iri wanda dole in gaya mutane mai aƙida mu kan wannan mas'ala irin cece kuce da ake a wannan yan kwanaki za mu ci a Nijar kan mas'alar arme ƙasa da sha takwas bai dace ba ko magana yawan iyali wani zai maka waya akan cewa kun je malamai an ce kaza da malamai a kai alhalini da san ba ma an yi maganar malamai kutulan malamai sai daga bayan kano na tambayi wani malami aka ce mun ya tafiye ne la ba san ma kira malamin mu wani bayan an yi kwanaki ma na neme shi aka ce a iyaye ne don yan wa kenan wani abu ne wanda mu a mu nan ba mun bari ba ne ba na siyasa wanda za mu zo gwamnati ya kaza mu zo a nan mu rushe mu yi raddi a nan ba haka ba ne gaskiyar magana wannan bai cikin aƙidanmu aƙidanmu inda an tambaye mu ne abin da yake nasiha gaskiya mu hudu ko in ta kama mu hudu ko abin hudu mu hudu amma irin wannan a zo an ce ko abin da wurin abin hayaniya ba haka ba na aƙidanmu ɗan uwa gaskiyar magana kan abin da ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba idan mutum zai magana a matsayinka na musulmi ka diba Allah iya kallonka ya mana umarni in za ka yi magana kaza ka yi adalci kan wannan magana ko da naka ne bai da gaskiya ko naka ne ke da gaskiya kai dan gwamnati ne ko dan adawa kama dauki abu ne kurin kara zabe mutum kurin kana kada abin da ka ga dama ba haka bane ba mu tsaye mu na musulmi muna da gabai bai gaskiyar magana yan uwa abinda mutane ke mun waya wani zai ce malam kuna jin sarai shugaban kasa ya hana arme an kawo doka a Nijar wai an kai sha takwas wani ya ce mun kuna jin sarai an hana an ce a rikin iyali kaza a doka ta rikin iyali a Nijar alhali yan uwa kullum ina son jin labaru da kaina so da yawa na kaddar irin wannan da an kama labarun kaza labarin da yawa daga kuskure wallahi Allah sa wannan abin da ya wakana ina da shugaban ƙasa lokacin da abin ya wakana a radiyon a teresin teresa abin da ya ji na ji da kunne na na gani ba doka ba ce aka ya yi magana ta farko hamma da rahata jariya ya ce sarakuna da sarakuna da gwanta da sultana ina tambaye ko wani abu guda kun bari aka yi shuru ya maimaita ya ce ina nema a wajenku daga yau kan wanda ya ƙara arman ya ƙasar sha takwas kuma shi kai ba ƙasar sha takwas a tsilke da ne abin da na ji a wannan wurin kenan ni abin da na ji kenan ya yi magana iya nema a wajensu bin ji ba an kawo doka ta hana arme a kan ƙasar sha takwas ba doka wani to kasa akwai mutane masu zakiya ko wajen kwamantar da sauran amma a magana yi bin ji wannan magaskiya na biyu an wa abinda mutane ba su gane ko turawa mu a wajen musulmi ba muna kyamar aihuwa ba ne ba a abin da kyama zina zina ce mutane muke kyama matsayinmu na musulmi su kuma turawa a a cikin ne ko aihuwa ce ba su magana ba manta muske magana dan wannan taro ne kungiya ce sananna a duniya ta finiyar wadda da mace burinta ka aihu ka yi alimi suna burin da ke mutuwa ta kungi to kusa gano mu a wajen mu zina haramu ce su kuma tunaninsu a ba ‘yan mata kafot akwai mutum da malokar ciki su biya bukatar su ta wani hanya shi ne burin wani kungiya ko a san take kashe kuɗi wajen wannan lamarin akwai mutum da ɗauki ciki ba su niyya ba ka ɗauki ciki ba su girin ba su sa kafot shi ne ake wannan kungiya mu kuma su gane mu a wajen mu zina ce duka haram wannan su a can a wajen a bata matsayin komi a wajen su yan uwa mai wanda karanci bincike da aka yi na aihuwa ta banza a horon shi turai irab gaba daya horon shi a gaba aka ce yaron da ake aihuwa a horon shi a yaro 100 sattin yin zini wallahi abin da aka domin sas zai bincika domin sas wannan kuma wadansu alaman karanci kusan wani wuri sankarar kusan haka suke turai zini kurum kuma bai ce musu komi su a wajensu a ɗiya sattin ɗa sattin da aka aiwa a dari a dari da aka aiwa a horon shi a jirgin sai da kawai musamman ba kuma an ce kuma abin kullum abin lalace yake a ɗa sattin da aka aiwa a horon shi ɗa sattin a ɗa dari ɗa sattin ɗan shegi ba a yanzu shegi wallahi wani ka bincika da ne to su a wajen su ba komi bane ba hukum su kuma a wajen wani abin laihi ne haramu ne kinan ya kamata a gane kowa mu'amala kowa da tana ƙi da shi da irin da shi haka kenan ni bin ji ban kawo doka wani mu ce an kawo doka a Niger kuma da ba ba ba doka da aka yi gurin wannan kungiya ce wanda aka yi taron akan shugabancin ta shugabancin shugaban kasa haka kungiyar take yi kenan amma bin ji ba doka ta an hana arme abinda su suke nema kenan suna magana wayo kai ka ai arama amma ba doka bace ba aka yi ta wannan magana gaskiya magana a magana ta biyu an kuma abin da shi doka ne da mun doka da aka ba magana ta biyu ta magana yawan iyali yan uwa mu aqida mu ita kanta biljima doka kuma a duniya ba san kasa mai doka wadda ta ce ka aka an yi laifi hatta tana ba doka ba ta kawa ka a a ta ta an kawo ci daya na biyu naka ne me me naka kinan ba ruwan gwamnati shi shin naka ba doka ba ce ba a tana in kai na biyu a kama ka babu doka a tana kanta in kai na biyu ne naka ne kuma su ma yanzu ka bincika abin da yawa kana sun ƙara a yi na biyu yanzu bana wannan shekara wata wadda ta uku aka ce a yi na uku a tana wallahi yan wa mai sun gano sun gano rishin aihuwa ne tsayi suka yi yawa irin abin da shi turai a yau ba matasa ya tsaye dole ya su zama ɗaya ma'agaji daga afirka yan uwa wannan shi ne kuma abin da yan uwa duk mai hankali abu na sananne cewa duk ba buƙatar yin ilimi da yawa a yau jin duniya ta juya ta hargitse ta arziki ya zube suwa ne ne a gaban cin gaban tattalin arziki mahi yawa a duniya su ne tsawon gaba china india indonesia brazil haka amurka brazil haka duk masu yawan su haka su ne kuma a tsawon gaba wajen tattalin arziki su turawan yan kaɗankin wanda ba su aihuwar ta bincike bincike da kai na 2018 ne na yadda suka neman agaji daga china wajen tattalin arziki ita mai yawa yanzu an waye gari an sa mata kyam aiwa a turai har yau a sisi na conference akwai kado na musamman idan mace ta aiwa da an sa mata kyam sun aiwa kenan ba a yi ba doka a cana balle a ce an yi a nijar kenan a nijar ma ni bin ji ba doka wadda aka yi kan aiwa sai dai ƙungiyar suna so su kan aiwa haka suke so kun gane ko ma ba doka ba ce aka waka ce wanda aka kaza kaza ba wani dokai balle mu zo mu ce kaza kaza ne yan uwa abinda mu dai aka kace abinda muke jan hankalin shugabanninmu cewa babban mushkilar Nijar kowa santa kuma babu saɓani ɗan adawa da ɗan gwamnati da turawa da ba turawan ba babban matsalar Nijar yanzu a yanzu abin ciki a bayyane gahiyoyi da masu halin ɓera a tara su kwashi shi matsalar mutum wallahi a yi kokari a kame su shi da kuma shi da kuma ɗan jawon korin a tara su kwashe mutum ɗaya mutum ɗaya wa abin da ƙungiya ce wadda gwamnati ya kawa da kanshi ya kawa da kanshi ta hudu wani ya ji miliyar kaɗa ko kuji ba tun konferans ake tun girma abi kullum kwanan gwamnati zo ya kungiye shi wani miliyar kaza wani miliyar kaza da shi a gidan kaso shekara biyu ya hutu ya zo ya bayyana wani allah gidan da zai yi hayyar shekar ɗari biyu ya aiki biyu a tara su laune abinda zaka laune a rumar kai shekarar tana cika laune kai ɗaya kuma suna da yawa wannan babban matsala nijar wallahi wannan gadoyi su suka ce matsalar nijar a mana maganin su eh a mana maganin su a kama a amshi a hana shi ne kuna abubuwan in ji an kame da kasu an mata sata an hana sata kuma an kame barayi wani yadda an kama wanda za samu cigaba yau ina ci Allah za ta yi wa amin da maka miliyar da aka ci wanda mata ba aka faɗi mawa da aka da an waɗi ya ci kaza Allah ba kan kuɗi bane ba ya shi kanu ana ci ga matsala amma maganin ta yan uwa ta kace yan uwa mutane da yawa za ga wani ana ta fama irin wanda shirka ma ya kasa bari ana ta fama shirka bid'a wai shirka mun magana yanzu an ce ba aiwa an ce kaza kaza shi kai kana da shirka duk wani mutane kai alai ba inda Allah zai ma azaba da maka alama ba ba aiwa ma a ce duka maka alama ba amma Allah zai maka amma shirka a ginin ka fara hayaniya kan magana aikuwa kan aini ko ga shirka duk wani ga mutum ma ya dimi mu bai da ba an ce kaza ya hayaniya shi kuma duk wani shirka mun mun mun ni ka bari to ina ga gwamnati mu talakawa dan ya ce ya ƙi bari ya ƙi azabin shi Allah ko kai yau talaka ne ana gaya ma kana cikin shiga duk gaɗi bari kan sa yaniya ka ce kai ba mai hana ka haka kai da ba da balle shi kuma Allah gwamnati wala Allah Allah shaidu Allah sa a gane Allah sa a gane Allah rahma bismillah
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير na'am yan uwa wannan bayanai da ne gaba ɗaya na gaya muku ne wajen musan aƙida mu kan irin wannan masaloli ta mu ɗauki nan wurin irin wannan haƙi kullum an zuwa ta yi naka abu a a kurin nan wurin tarbiyya na karantar da mutane addinin su mu gyara alaƙa mu da Allah mu gyara duniya mu lahirin mu kai bi ba ba duniya ba lahira shine wannan ba wani abin da ban in ya zo amma kan mai da wani a wurin da an ce kaza ma mun ce kaza malam ba ce kaza ba malam ba ce kaza ba a'a babban abin da muke so wannan gyara halinmu na kwarai kuma ta kuma mata kanmu mukan mu tabbata matsalar mu da kanmu Allah ya sa mu gyara Allah subhanahu wata'ala yace wallahu khalaqa kulla dabatin mimma Allah subhanahu wata'ala ya halicci dukkan wani abu mai tahiya saman ƙasa shine nan dabba ba ne dabba ba tan kade ba mara hankali duk abin da yake tahiya saman ƙasa anan shi yake shiga cikin wannan magana yace mimma'in daga wani ruwa wannan iya karantar da kai cewa da dabbobi da mutane daga wani ruwa ne illa kowane kowa da irin ruwan da aka halice ki da shi amma daga ruwa ne wannan Allah ya tabbatar da fajana mina mina mina mina ma kullu shay hayy dona abu mai rai Allah ce daga ruwa Allah ya sa shi ruwa ne abun rai da shi yace wa'annan nan akwai Allah na bayyana da wuce kaka kudurin shi da ikon shi kan abin da so ke yi yace faminu man yamshi ala batni a cikin waɗannan halittu na Allah akwai mai tahiya a saman ciki mai jan ciki irin maciji da ciki yake ja amma kai mai kawai sai baka da gudu tsirere tsirere da kuka shi da gudu zai bika babu ya ma ake ka kuma da ciki yake ja wa min man yamshi ala rijalai kuma akwai mai tahiya kan kawawa biyu irin mutum ko tsuntsu a kakawa biyu suke tafiya ko muke tafiya wa min man yamshi ala arba akwai mai tafiya kakawa hudu irin sauran dabbobi tunan Allah ya ga mana na ƙasa mai jin ciki da mai kawa biyu da mai hudu sai ce ya khaluqu Allahu ma sha Allah yana halittar abin da ya so har da masu kawo arba'in hurgo arba'in da wannan dabbobi kwari ya mace na ruwa kenan wannan an gaya da wani wasu daga ciki ciki kawa biyu kawa hudu amma Allah ta yana halittar abin da ya so kenan yakan iya yi yadda ya so kuma wannan an gaya mana dai wa'annan da muke gani ga sunan Allah ne wannan abin cikin ikon shi ka gani dai abin ba hai abu ɗaya ba za a yi komai Allah yana iya yi da ciki ma an yi tahiya da kawa biyu an yi da hudu an yi da biyu ma an yi haka Allah ya tsara ko ce kuma ya bata wannan abin da ya mata ba ta samun cikas kan tafiya ta kan rayuwarta tana rayuwa daidai da yadda aka yi ta ba ta da matsala ko ɗaya bai hana ta komi abin rayuwarta da wannan mai jin cikin da mai kawo biyu da mai kawo hudun kowanne ga daidai da rayuwar shi ya ce inna la ala kulli shay'in qadir kuma wannan an gaya mana wani abu wani abu da cikin kudura ta Allah Allah ce Allah akan komi Allah yana cikakken iko kan kowa ba sai wannan kaɗai ba Allah mai cikakken iko cikakken iko abin da suke Allah ci gaba
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
laqad an laqad anzalna ayatin mubayyinat Allah ya ce hakika mun sabkar da ayoyi waɗanda suke masu bayani dalla dalla akan hukuncin Allah amma wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim Allah ya yi bayani sabkar da ayoyi amma Allah shi ke shiryar da wanda ya so zuwa ga hanyar da kwarai kenan shiriya wata kyauta ce daga Allah subhanahu wa ta'ala shiriya wani abu ne daga Allah subhanahu wa ta'ala in yi makarar ka yi godiya ka kasa makanta cikin shiriyu baiwa ce ta Allah ba bayan ka bane ba eh ta kawata Allah tabbatar da kai ci gaba
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
Allah ya ce wa yaqulun amanna billahi bir rasul suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da manzo na Allah wa ta'ana kuma yi da'a wannan magana ce ta wasu munafukai a cikin al'ummar musulmi a hili masu imani ne da Allah da manzon shi kuma su masu da'a ne su sun mai tawalla fariqun minhum ba'da zalik bayan sun yi wannan magana ta yi kirarin sun yadda da Allah da manzan shi suna masu da'a amma sai su ba da baya akan wannan magana da suka hoyi bayan sun yi ta wa'annan mutane wa ma'ula'ika bil mu'mini wa'annan ko da sun hoyi ba masu imani ba ne kenan imanin baka ne bai ma amfani imanin baka bai zaka da masu imani a kace sai in kai mai imani ne yan kullum me kai ba cewar kawai a kai wane ne hakikanin ta ake ɗakin gana ko ka faɗi musulmi ne masu kaza kaza kaza a an ba haka bane ba haka bane eh aiki ka tabbatar da kai ya Allah ce gaba وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون
Allah ce wa idza du'u ila Allah wa rasuli idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzo na Allah da ya hukuma bainahum dan Allah ya musu hukunci ko manzo ya musu hukunci nan domin hukuncin Allah shi da manzo na manzo Allah ba dai eh abu ɗaya ne ba sa rabuwa haka ne idan aka musu kira zuwa ga Allah zuwa ga manzo na Allah dan ayi hukunci ko musu hukunci tsakaninsu wannan misali wani abu ya wakana an to a zo a bi mai Allah ya ce a mana hukunci da hukuncin Allah ko zo a yi mai Allah ya kawo rigimar a raba rigima a kan littafin Allah ko a kan sunna bayan sun wani magana ta imani idza fariqun minhum mu'ridun zaka ga waɗansu daga cikin masu wannan lafazi na imani masu kalmar imani da Allah da manzon shi sai kaga sun kawo da kai sun ki zuwa wajen hukunci da littafin Allah wannan ɗan wahalin mutum ne mara imani yanzu da kan musulmi ne an ce wannan abin iya misali an je wajen alƙari an je an ƙare ba shi da gaskiya amma ya san a shari'ar zamani akwai aboka meme da ƙarya gaskiya ko kuwa ya san a shari'ar zamani wannan abin ba haka ba a can zai samu nasara sai ya ture ta alƙalin ko ta allan sai ce a shi ya da ƙara da ya daba ya san wai a can zai samu gaskiya shi da zai so shi da imanin shi ga abin da Allah ya ce a canza shi haka halin waɗannan mutane da ke magana ya ce idan ya ce wa in ya kullum lahab يأتوا إليه مذعنين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين
أفي قلوبهم مرض أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ألا شيء في قلوبهم مرض آه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين إذا su suke da gaskiya ya san da cewa wannan a shari'a ta musulunci shi zai samu gaskiya to anan wa ya tu ilaihi mudinin zai zo ga shari'a ta musulunci iya mai madawa da gauka ba gardama tunda a wani shi ne a wani shi ke ba imani bane ba a a gun duniya ya sa gaba dan ganin zai samu gaskiya ya san a shari'ar Allah shi ke da gaskiya to a wannan halin zai je da gaugawa zai rinka kuma ya yarda da hukuncin Allah Allah ce wannan abin da suka na idan kana da intiri amfaninka ka je ta Allah in ba ka da gaskiya ka je da baka da baka haƙin wani a fi qulubihim marad amrta wai dama akwai wata cuta ta munafuci ne dan ba su da imanin asali ko suka koye ko kuwa suna shakka ne kan hukuncin Allah suna da shakka ne kan imanin shi munafiki da mun san da kun da yare yazo ayi sallar shi saboda shi dan zai zama lafiya shi ne munafiki dan gariya bai gaba kam to a kuma akwai wanda shi har zai iya shakka karkar da irin tsuwa gaba ɗaya ba to a wannan bin wanne ne ku masu wannan halin munafici ne da ba babu imani ko ko kuna wata shakka ne kan imani am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko ko suna tsoron Allah da manzon shi za su musu zalunci su cuce su akan shari'a ta Allah kana tsammanin akwai za a cuce ka ne haƙƙinka a shari'a Allah tsawon abubuwan ba su mai kawo ko munahuci ko shaka kaɗe imani ko tsammanin shari'a Allah ko zalunci wannan uku ba a ɗaya shi zai kai ka tsinta Allah ya ce bal ula'ika humu zalimin wani shakka dai ba a kurin Allah ya wani mutanen kurin azzalume ne ke dama imanin kurin su mana ke ce kin gaskiya ne da gangan haka ne su ne azzaluman kansu babu imani ke ne Allah ce gaba إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون التي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ga abin da ya dace kurin duk wannan kai da kawo a barta ga kalma da ta dace ga dimmin imani in aka mai kira lokacin da aka kiraye shi zuwa ga Allah da manzon shi dan hukunci kan wani abu da yawa kare tsakanin kai da wani aka kuje a zo a ji a shara ta Allah mai Allah ya ce mai doka ta Allah wa Allah ya ba gaskiya tsakanin mu in mai imani ne aka mai wannan kira an ya kudu sami'ina wa ta'ana zai ce ya ji wannan kira kuma ya da a je a yi hukunci da shari'a ta Allah wa'ula'ika humul mufidun wa'inna masu wannan hali su ne masu samun rabu in wa wannan iya karantar da mu cewa kenan duk lokacin da aka kiraya mutum zuwa ga hukumcin Allah kaka ce a gargada ba illa yawa yakan akan yi kusa aka ce komai iya canza halin zamani zuwa zamani idan ya tabbata wannan kuma kaje ta Allah iyawa shi alƙalin na Allah kuma ta Allah ne ba aka samu haka za ka gidan alƙali da ma shari'a ta al'ada kuma alƙali ne nan yanzu nan yau wani yin tambaya kan wani masala an ci gidan alƙali wani a cikin alƙalan kan za alƙalin ta zama kun rauni ne ba ni da bane ba yanzu kun rauni ne a baka sanda ka samu alƙali ka saka jaraba jaraba ce ba ka saka kun dai samu kuɗi kurum kuɗin shari'a kuɗin gado kuna ba ka sanda da garwanin rawanin rawanin wuta Allah wuta zai kana kana kanka a baka alƙalanci baka baka ilimi Allah yanzu da yawa kun zubi da abin kaman kasuwanci kudin je a bani ma alƙali ne da sanda ta da rawanin na raba gado da raba almi a bashi haka suke wani abin za ka suka samu duniya malaka halaka da kanka to irin wannan za ka je wai an ji an shari'a ne wata ce wani ce ta ce ya mata ciki to ta ce ya mata ciki yanzu ka sa abin da ake to yanzu wannan cikin ɗayan biyu ne ko ka ɗauki ɗa ko ka ɗauki mata haka ta shara ko ka ke ciya ta ce ɗaya za ka ɗauka ɗaya za ka ɗauka ka ɗauki mata ko ka ɗauki ɗa in ka ɗauki ɗa ba ka ɗauki mata ba in ka ɗauki mata ba ka ɗauka ɗa ba ka ake nan ba duk yanzu al'ada ce alƙalin shara haka yake na al'ada na al'ada na ba ta Allah ba to yan uwa a shari'a da musulunci an ɗauki ɗaya ne ba ɗaukan ba a ana iya ɗaukan mata bayan ta tuba ta ƙare ta yi wannan shari'a ba ta hana ba daga ba armi amma ɗan da babu armi shari'a ba ta yi da shi wasu sun kawo ra'ayi duk da ka maka ra'ayi shi ne ka maka iya ga asirin ra'ayi na wani ƙararren waya kuma su suna abi dawo annabi sallallahu alaihi wasallam zaka babu na musamman yayi zaka ruwayoyi ya magana karara dan zina dan uwanshi ne kowa kowa ne ba a musulunci babu aya a musulunci babu aya har ke tun jamhurin malami kuma da nasu karara annabi ya ce in dai babu alami to babu da kurin dan wannan uwa ne dan uwanta dan ta ne ko ko ka ce dana ne sai ba ta yi shi ba yau wato idan an samu wannan dama dan da ka aiwa kan cewa dana ne ne mata ciki na yeji to me dan dan gida ke da na rami kin da ne an gama gidan da kariya ba saka muwa ba haka bane ba dana arme shine da wani shari'a take ikirari da shi amma wanda ya zo ba ta arme ba shari'a ko ka ce ka mai suna ka mai takarda a wurin shari'a ba ɗa bane ba wannan abin da ka mai da kyau ta tsakanin ka amma dai shari'a kana mutuwa bai cikin layin gado bai gado kaga wannan an je ta Allah ne ya ta al'ada kaga anan daga ce baka raba in wannan mutane akwai kuma mutanen duniya ta sasa gaba in wannan tana cikin wannan abin da nace gani cikin wannan kace ana gare ta irin wannan misali musarawa ta abin ya nisa cikin tarin tare mana an ce an kira ruwan musulmi ba musara musarawa ilimi ya kai ga abu cewa kurin yanzu ana ana ana ana dan kwangila na malami ya ka malami za a kirawo wasu malamai da sunan hukuma in za a wani abu a wani taro ne na abin sallatin mata da aka da wani ban malami ne an zo shi da aka zo ba a mai bayanin ba taron na mene ne a yi jiyar magana sallatin to yake so yake wani ya so ya tambaya wani wani abin da ake so na magana wani so ake a halitta ko a haramta wallahi shi a shirye yake wallahi kun shi da abin da ke nema a gaya mashi gwamnati gaya mashi wanne kuke so so kuke a halitta ko a haramta duk wani agamin zai iya yi zai iya kawo dalili na halittawa an da halitta ake so in haramtawa zai kanata haka suke wannan da yawa akwai wani wasu malamai kwangila ne kwangila ce kwarto ita kwangila kuma ya ƙari ka irin wani za ba su da kima cikin abin musu to kenan amma da ga in dai hukuncin allah za a yi da na manzon ta allah ya ko to bai halitta da mai imani ya kauce ma shari'ar Allah bayan kuma gashi za a yi ta ya zuwa ta wani dagutu wanda ba ta Allah Allah ya ce wa ula'ika masu wannan hali wani idan an musu kira zuwa ga Allah da manzon shi suna amsa kira su ne masu samun rabo Allah samu Allah su umar Allah wa rasulahu ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله دون دعاء يدعاء ga Allah ga manzo na Allah wa yakhsha Allah yaji tsoron Allah ya kare ma kanshi wacce ke kare ma kanshi azabar Allah ke ta barin saban Allah fa ulaika hum faizun wa innan sunu ma samu rabo gobe kiyama Allah samu Allah su ci gaba
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون
وأقسموا بالله جهاد أيمانهم na Allah ya wadin halin munafukai sun yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwa da lafazin rantsuwa za a yadda da mutum sun yi la'ina amartan da ya kuru jan ya muhammad mun yi imani da kai in ka ce yau a huta za mu huta za mu huta muna nan tare da kai muna masu imani a baka kamar da gaske Allah ce kun da ta kusin ce musu kafu yi rantsuwa ma ba bukatar rantsuwa ta'atu ma'arufa wata da'a ce wanda an san ka ta ƙarya ce a baka ne da'a ce biyayya ce wanda an san irin nau'in da'ar inna Allah khabirun bima ta'amalu Allah iya cikakken masaniya game da abin da kuke aikatawa wannan wasu nau'in munafukai ne Allah ke magana da su kana sa zama kan ma ku gaba da wala Allah ya san irin kalmar su ya san da ta su ga irin ta ta bakaci ba ta gaske bace ba da haka kullu ga ya musu atiullah wa atiur rasul قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين
qul ati'u Allah wa ati'u Rasul ka gaya musu ga abin da ake nema gare su ku yi da'a ta gaskiya ga Allah ku yi da'a ta gaskiya ga manzo na Allah fa in tawalla wannan kira da ka musu na da'a ga Allah ga manzo na Allah fa in tawalla in har suka bada baya fa innama alai ma hummi in suka iya ma dai shi manzo abin da yake kan shi abin da aka ɗora mai shi shafa na isar da sako gida ya isar abin da yake aka ɗora mashi na isar da sako shi ya faɗi wa alaikum ma hummirtum kuma abin da aka ɗora muku na biyayya iyakanku kenan ta rage ga wanda ya shiɗe yauni da yake kan shi don haka dai amma tabbas wa in tuti'uhu tahtadu in dai hakuka mai da'a tabbas za ku samu shiriya amma idan kun ki wa ma'alar rasul illa balagul mubin ba abinda aka dora ma manzo illa isarwa ya gamsheshen bayani yadda za a gane maganar Allah ko hukuncin Allah idan ya sarke ya sarke yauni da yake kai ko kuma ku sarke ba abin da yake kanku idan ku mai kauya ba kan magana ta manzon da Allah ya shine magana kenan Allah ce gaba
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات wannan alƙawali ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ga masu imani ya ce Allah ya doki alƙawali wanda suka yi imani a cikinku kuma suka yi aiki na ƙwarai da su khalifan nan fil'arar kama su ta khalifar da zirin ƙabilin Allah zai ba su mayewa mana za su zamanto khalifa jagorori a saman ƙasa kamar yadda ya ba wasu al'ummomi jagorancin duniya kafin su na ibn kasir ya kawo wannan Allah ya wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a halin da ana cikin kumci a halin da ana matse barazana daga ko'ina ko'ina an yi ta duniya ta nasaru da ta yahudawa da ta farisa kowa yawa madina ta an hango wata barazana wani abubuwan barazana ce ga kowane bangare a cikinsu wanda ya ya ana cikin wannan koma kowa iya zama ya tuddike kowa burin shi kenan a wannan hali Allah ya manzan shi wannan alƙawari shi ne kace abin mamaki a halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yarda da alƙawarin Allah yarda da imanin annabawa kan alƙawarin Allah in yi gaskiya ne ba sa shakka ko daya kamar yadda Musa alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya mai umarnin dokan banu isra'il ka tahi za ka tsira da su ka tahi bakin ruwa musa alaihissalam ya yi imani ya doko al'ummashi wanda neman tsirarsu yake ya doko su gashi a bakin ruwa ba kwale-kwale ba hanya ba komi illa ka gaba kura ba tsaki nan ruwa ne ba abin hawa kuma ba ga fir'auna halamma tara fiyatan فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون mece قال كلا إن معي ربي سيهدين Allah ce falamma tara aljama'an lokacin da jama'a biyu ta Musa ta banu Isra'il da ta Fir'auna suka hango juna kowa ya ga kowa kuma nan an ce ta mushrikin nan Allah ya sa cikin dare aka wuto garin Allah ya waye rana ta hudu tak kullum sun waiwaya baya ga Fir'auna nan kuma ruwa ne yanzu su da man basu da zuciyar bubbuga ba su iya buga saboda Fir'auna ba magana a buga dama ba magana yadda Fir'auna kurin qalu inna lamudrakun ai kuwa ai an kare shi ke nan an isko mu an kare Musa iya da imani Allah bai halakar da su amma Musa babu jirgin ruwa ba abin hujja babu hanya kai tsaye daga tsawata kalla inna ma iya rabbi ta ba magana shakka ce kalla ya tsawatarwa kan wata magana ta ina da mutar kurta kalla ina tare da ubangiji zai shirye da ni tukwan musa iya jiran umarnin wa alƙawarin allah can aka yi wayo wayo na ila musa an zuri ba ta biya sakar bahar aka musa wasu aka yi alaƙa na wayo yanzu abin da ka bigi tekun da sandaka kurum iya bugawa sai ga hannu shi kenan iya mai imanin ma bisan bai yayin za a yi man iya cikin wani halin imanin da alƙawarin allah kuma gab tabbata mutuwa ce a ƙarar ayyuni amma iya shiga wani hukumcin sai ga buɗi daga Allah aka bai wa'ayi ka bigi ko ka buga da ka ruwanka ko ka bigi ruwan da ka iya bugawa sai da hanya goma sha ɗaya.
وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
aka ce wa auhaina ila Musa a nazar bi aka kalla aka wa Musa wahayi ka bigi teku da sandarka ya ce ya ka ce fanfalak iya bugawa sai teku ta buɗe fakana kullum sirkin ka tsautar azim sai kowane tana buɗe ta hanya kuma duk inda hanya ta yi sai koma ruwan ya koma kamar dutse ƙaton dutse kuran dutse kuran kuran dutse kuran da lungun kucewa kuran haka haka yi Musa ya wuce iya wuce hakiman Allah Fir'auna ya danno ya sun yi tarayya a cikin Musa na huta Fir'auna ya kawo kai Musa alaihi salam sai ya koma zai bi ta kuta game ya tsira aka saki mishi wayi wata rukul bahara rahaw innahum jundun muqrabun Allah mai ya ba ruwanka kabar da take shi Musa duk da ya tsere shi Musa duk da ya huta ya tsira ne sai ki buga wata ga mai shekira Allah ba haka ne so haka mai wahayi na gaba ka bar ta ku wata ba rahmat ka bar ta annatse ruwanka in take Allah ce innahum junnun mughraqun wannan wata dunduna ce da za ta jirbi a ruwanka sai da kowa shigo Allah sai ga mai ruwa kina haka annabi sallallahu alaihi wasallam iya mai imani alƙawarin Allah gaskiya ne a halin da aka yi khandak manzo Allah ko ina a kewaye da mushrikai da yahudawa da katafani da duk wani kasar kawo da an zo a mutu taron danki ko su ma bisa iya bugawa annabi sallallahu alaihi wasallam an zo ana wannan rami na kewaye madina an zo wani wajen wani dutse ya zo an buga an buga ya kasa gushewa annabi sallallahu alaihi wasallam a halin da iya yunwa cikin shi a darme saboda yunwa aiki kun aiki sai aka ce ya rasu da mun zo wani wuri dutse ya kasa wasu ba ya ce mije ku ban digar ya amsa an nafta in kashe nafta ana ta iya bugawa dutse ya bari ya bari ya walƙiya sai ce an gwada mun katangun kisra Allah zai mallaka min al'umma ta birnin daular kisra muna wuta su fi ba muna wuta su fi ba wanda mun kai muna tsoron zuwa wutsari da kashi kace wala kisara kamar kace an za za za mu mulki elize da mazan bulan shi haka ce an zamani shi ne kace yanzu ana magana tsoron ma a ji a gashi kace wai zaka mulki wajen da kisara ha da Allah ku ji shi sai ka juna ya buga ta biyu ya bal ya haske yace an gwada mun katangun kai al'umma ta za ta mulki wannan daular ya bukaci uku sana'a jinsi kama abin taɗin ya ce ta gashi ɗan shekaru ƙarfin ƙarni rabin ƙarni allah mara kayan musulmi wannan na kenan alƙawarin allah ne na cewa zai ba ku aminci kuma haka yawa kayan ‘yan uwa hikimar allah alƙawarin allah wannan sahabban da ran suka ci daula ta kisara suka ci ta kaisar aka ci tisra duk da ransu ba wani sun gani da idansu sun sai bukhari adibin hatim ya musulunta ya zo madina shugaba ne cikin shugaba na a wata ya kawurci adibin hatim iya zamani ya zo zamana ka tamta da yan jaji sai wani ya zo ya rasu lalla wallahi matsalolin duniya kaza kaza kaza kaza abin da annabi bai annabi da ba sannan kamar ya zo ana magana talauci ko matsala annabi da ya kyale shi zama mutum wani ya zo ai mu kaza kaza mushin ko mushin dole ne addini yana abun shi iya kallo hankali sa kan abun sai annabi ya rubuta addini wani abin da kai wace addini yace idan Allah ya raya ka sai ka wannan sai an ciyar da daular kisra a kan jihadi fi sabilillah yace wani kisra bin hurmus wani kisra bin hurmus shi kitsarar cani dai na gada kai shi ya gani abu ne kamar da ke musulun ya da mata ya ce idan allah raya ka a mace za ta yi tafiya daga makka daga zuwa da sana'a da wani wuri zuwa cikin yaman dokuta ta duk kurmin daji ne za ta yi bata tsoron kowa a mashi da makami da ta kura ko na abu babu kenan aminci ya zo ya ce idan Allah raya ka sai ka hutu da sadaka kan wayin karba to sun zama babu ɗan maula babu maula yawan babu ɗan maula kowa ta kan shi ‘yan uwa wannan abin duka ne da yau kada suna da rai Allah ya mallaka musu daula kisra Allah ya mallaka musu ku diba a halin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake gudun hijira iya gudun hijira iya tserewa suna koyewa ya ba su raɗa albishi ɗin sa kan ban kisara sarɗa min za ka ce idan Allah sanya maka tajin kisara da warwaran birafilakin kisara ya ga shi kisara su raɗa iya da rai da koma ga Allah lokacin urbin haɗabu an kashe kisara an ɗauko tajin hular sarautar daga warwaran na sarauta an kawo umar iya gida ya ce ina kisara ina sauraka sanar labarin na sauraka ake aka ɗaura mai hulai aka sami kan ba aka sami kayan kasara gaba ɗaya kace suraka annabi ya gudun hijira jan haka musulunci kenan alƙawarin Allah gaskiya ne yace kenan wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihan Allah ya alƙawari ga waɗanda suka yi imani in dai da imanin da aiki na ƙwarai in wata cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna la zawali al-ard fara'aytu mashariqa wa magharibaha to wannan wannan mulkin ummati sai bulugu manta mazuri minha yace Allah ne bace an allunke mun kasa gaba daya an gwada mun gabas da yamma yace al'umma ta sai mulki ta kai duk inda aka gwada mun gaba daya cikin Imam Hakim ya kawo ruwa tabbatar ta kawo ibn hibban albani sun sai ya kawo ruwaya maza na ke cewa la yablu banna hadha al'amal ma balaga dal wanha yace wannan al'amari na musulunci sai ya kai duk inda ake dare da rana a duniya wannan islamin sai ya kai yace la turku Allah baita madran wala wabaran illa adkhalahu Allah hadda din bi izza azizin bi zulla dalil ta inda izulla bil islam wa zulla izulla bil kufr yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wa ta'ala babu wani gida duk inda ake dare da rana a duniya sai Allah ya kai wannan addini ya ce Allah ba zai bar wani gida ba gidan tanti ne ko na runwa gida na ginan ne sai Allah ya sanya wannan addini da ɗaukakar mai ɗaukaka da ƙasƙantin mai ƙasƙanta ya ce ɗaukaka da Allah zai ba musulunci da kaskanci da Allah da kasar da kafirci ba dole alƙawarin Allah ne al'umma wannan duniya sai amurka da gaba ɗaya da izinin Allah wani alƙawarin Allah tabbas iya nan ya hanyar izinin Allah yace wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilu salihat Allah ya alƙawari ga masu imani da aiki na kware daga cikin ku cewa da su khalifan fil ard zai mai da su in za ta bada ba ta halifa a sama kasa kamar ta kada fallazin min kabale kamar da ya ba al'ummomi ka yi su don annabi dawo su suleiman ga mulki ga annabta kuma sai ba mu gana talaka ya mai shagantaka ba ku sai ya ce wala yi makinan na lahun dinahun al'adun Allah zai tabbatar musu wala yi makinan na lahun dinahun zai tabbatar musu da addinin da ake tsangoma su a kan shi zai tabbata tattalin addinin da Allah ya zai na islam na gaskiya sai ya tabbata wani yubajjila nahun min ba da kaufi ma'amanan kuma wannan tsoro da suke ciki a yanzu zamani tsoro ake ciki za ka muku hari a muku amma za barazana da iri iri Allah ta kike ba su nutsuwa ko ajiya hankali in dai da imani da aiki na kwarai ga alƙawarin Allah zai mai da ku a sama ƙasa ya ba ku mulkin ƙasar kuma addinin naku da ake tsangoma ku akan shi Allah zai ba ku nutsuwa ku bauta mu Allah cikin nutsuwa eh kuma yace zai canza muku wannan tsoro wala yubdilanna min ba'da khawfin amana zai canza muku tsoro da aminci kin za ku samu nutsuwa za ku samu aminci a saman kasa ba ku tsoron barazana mai barazana yace abdunani la yushriku bi shay'a a wani hali za a ci gaba da bautar Allah abinda Allah ke so kenan abinda ya wannan duniya don shi a kaɗe ta shi da ibada baya buƙatar a gama shi da kowa gama shi da wani shi da matsala ban abinda Allah ya kyama gama gama shi da wani to yanzu kenan wani abin da kun yi imani ku aji hankalinku kaga tsoron barazana tsoron tashin hankali zan gaza duk abin hucewa yake hucewa yake in dai da imani da imani da imani tabbas don wannan alƙawarin Allah ta kiyama kake in dai kana da imani da gaskiya dan Allah kake ba bane ba da ka in dai dan Allah kake wallahi akwai an samu barazana an samu matsala amma wallahi Allah sai ya tabbatar da gaskiya ko ina ko a ƙauye kake tsaya kan gaskiya ko a ƙauyen ku ce Allah wata ka samu abokan maskawa maka sai an gane sai an gane ko ma tsauki sai an gane kake ta ake ɗaya ne a haka ya tashi abin wani ƙwarin Allah ne gaji masu imani ga Allah ta masu imani a bici ta annabi cewa adallahu da zina amonu minkum wa amonu sani wani tashi kiyama ta inda kuke inda ya imani da aiki na ƙwarin alƙawarin Allah zai ba ku nutsuwa barazana za ta huce ku samu nutsuwa inda da su tabbas wani alƙawarin Allah ne ya ce za su bauta ta mini la shirku ne bishe ba ta gama ni da kowa amma wa man kafa ba da zalika wanda nan kuma kashe ne Allah ke muku zai ba ku da ni'ima ta aminci da zama khalifa to amma har wanda ya kafirce ma Allah bayan samun wannan daula bayan samun nutsuwa kuka kafirce mu kuma Allah abinda Allah bai so kuka yi kuka ba Allah butulci to fa kuma fa kafu ce a muku yace wa man kafara fa da duk wanda ya kafirce mu Allah bayan haka fa ulaika humul fasiqun to wannan wa in ma da imani ku mutakuni tawaye kun zama fasikai ai matsalin fasikanci huta da kada a kin biyayya shine fasikanci al-fusuq khuruj an ta'ani ba ya kadira ba da abin da ka tawaye ka ki biyayya ka an ce ka ki shin tawaye ka ki kenan kenan to duk wanda kenan bayan samun nutsuwa kuma kuka yi abin da kuka dama kuma kuma shi ma Allah zai abin da ya ga dama dan ya ce duk wanda ya kama ce ma Allah bayan wannan iya daga cikin layin fasikai Allah mu zai fasikanci ina ganin ya kamata mu tsaya sai sati kan insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته